الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باين هكا ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana ganin irin wannan lokaci mai albarka a yau goma sha biyar ga wannan wata na Ramadan. Shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu lissafin hijira ta yi daidai da shida ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da uku. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. muna cikin wannan sura suratul nisa jiya mun tsaya aya ta 36 yau mun karanta aya ta 37 Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina azaban muhina Allah yana ba mu sufofin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa zai musu azaba saboda jiji da kai da kuma girman kai kamar yadda muka karanta jiya Allah yana cewa inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura kaman an tambayi Allah su wane ne masu takama masu girman kai masu jiji da kai sai fara ba da sifansu kamar haka alladina sune waɗanda yabkhaluna suna ruwa na abin da Allah ya ba su na dukiya su ciyar ba sa ciyarwa su fitar da hakkin Allah na wajibi ba sa yi su taimaka ba sa taimako kuma wato ba sa tallafi kaman su yi gidauniya wa addini don ɗaga addinin da dukiya na biyu Allah ya ce wa ya'muruna nasa bilbuk suna kuma umartan mutane da su zama masu rowa ma'ana su dinga yin rowa su su yi rowa kenan kuma su sa ma wasu su yi rowa na uku Allah ya ce wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wato suna koya abin da Allah ya ba su na daga falalarsa kamar misali ilimi suna ɓoyewa ba su fitowa da ilimin a haƙiƙanin yanda ilimin yake sai suna ɓoye wato a asalin ilimin shine wato mataki na uku rowa ɗaya umarni da rowa biyu ɓoye abin da Allah ya ba su na falala kaman ilimi uku Allah yake to masu wannan sifa wa a'atadna lil kafirina mun tanada wa kafirai wato azaban azaba muhinan ma'abocin wulakantarwa domin wato masu wa'annan ta'ada guda uku Allah madaukakin sarki ya kira su da kaman masu butulcewa sai ce to kuma ya tanada musu azaba azabar kuma mai wulakantarwa inji Allah tabaaraka wa ta'ala to me kuma Allah yace والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا
والذين ينفقون أموالهم رئاء آه رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا Allah madaukakin sarki yace ga wata ma sifar su har yanzu bando yancan guda uku Allah yace walladina sune wa'anda yunfiquna amwalahum wasu daga cikin su suke ciyar da dukiyoyinsu ri'a annasi wato saboda riya ba su ciyar da dukiya dan Allah ba su sawa a ciyar da dukiya dan Allah sai dai in za a yi dan neman suna a ga wani mai dukiya ne yayi to dan wannan kan suna yi amma ba dan Allah ba Allah yace wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir sannan ba sa yin imani cikakken imani da Allah da kuma wato ranan ƙarshe masu wa'annan sufofi su ne munafukai Allah yace wa man yakuni shaytanu lahu qarina duk wanda shaydan ya zama shine aminin sa shine abokin sa to lallai wannan ya haɗu da mummunan aboki ya haɗu da mummunan amini shi sa Allah ce fasa'a ya munana ƙarinan wato wajen abota a ce shaidan shine aboki ko amini to duk wanda ya abota ko aminantaka da shaidan Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai wannan mutum wato ya yi mummunan amini ko ya yi mummunan aboki in ji Allah tabaraka wa ta'ala shi shaidan ba wai zai zo ya bayyana maka a yanayin yanda kake mutum ya zama mutum ga gidansu ga kaza ku dinga mu'amala tare ba a'a wai zai dora ka a waɗansu abubuwa marasa kyau sai ka hau ka dinga yi to da ka zama abin da ya nuna maka ka yi kana yi ba kakkautawa to ya zama abokinka kenan ko kuma ya zama amininka kenan sai Allah ya ce duk wanda shedan ya zama masa irin haka to lallai wannan abuta bata yi dadi ba inji Allah dan ta zama mummunan abuta wato shine abuta tsakanin shedan da wanda yayi sakaci shedan din ya kutsa masa ya shiga al'amarin sa sai Allah ya sake cewa وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma za alaihim me ke gare su ne, lau amanu billahi, ai da ma zuwa suka yi suka yi imani da Allah, cewa Allah ɗaya ne tabaraka wa ta'ala to da shi ne zaman lafiyansu kuma shi ne alkhairi a gare su, su yi imani da Allah wal yau mil'akir haka nan da ranar ƙarshe, wa an faƙu sannan kuma su ciyar da dukiyansu min mara zaƙahumullahu daga abin da Allah ya azurta su da shi. ana shine abin da Allah ya ba su to idan suka yi wannan imani da Allah da ranan ƙarshe ciyar da dukiyoyinsu inji Allah abu biyu kenan to wannan shine zai zama musu alkhairi shine zai zama musu daukaka shine zai zama musu daraja shine kuma zai zama musu hanya mai kullewa amma dai a duk juyi su sani wa kana Allah shi Allah tintintini ya dawwama bihim da su alima masani wato duk abin da suke yi Allah yana sane kuma yana gani kuma zai musu sakamako da shi ranar sakamako shine ranar da kiyama ta tsaya to me kuma Allah ya ce inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatun yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yuda'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah madaukakin sarki yace inna Allah tabbas shi Allah madaukakin sarki la yadhlimu ba wanda zai zalunta misqala zarra koda kwatancin ƙwayar zarra ne Allah ba wanda zai zalunta tabaraka wa ta'ala abinda ake nufi da zalunci shine kai kyawawan ayyuka sai a rage a rage maka kyawawan ayyukan ba tare da wani dalili ba to wannan shine ake kira zalunci to shi kuma Allah zalunci ya koru daga zatinsa subhanahu wataala ba shi ba ma annabawansa ba su zalunci malaiku ba su zalunci salihan bayin Allah ma ba su yi balle Allah da ya halicce su Allah madaukakin sarki yace kuma wa in taku idan ta kasance ita zalincin aikin hasanatan kuma kyakkyawa ce ba na mutum bai yi zalunci ba kuma sai zo yi kyakkyawan aiki Allah ya ce yuda'ifha to shi kuma Allah zai rubanya ta ma'ana zai ninninka ladanta daga goma zuwa fiye da goma daga ɗari bakwai zuwa kuma abinda Allah ya so ya ga dama sannan wayi uti Allah zai bayar milladunhu daga gare shi ajran lada aziman mai girma mai gwabi Allah zai ba da lada ga wanda duk yake kokarin wato kyautata alaƙar shi da Allah yake kokarin kyawawan ayyuka to Allah zai masa wannan sai Allah ya ce فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على وجعنا بك على هؤلاء شهيدا وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا to an yi maganan zalunci an yi maganan kyakkyawan aiki kowanne kuma an faɗi ya za a yi to anan kuma Allah zai gaya mana me zai faru ranar tashin alkiyama ranar da kiyama ta tsaya Allah subhanahu wata'ala ya ce fa kaifa yaya zaka ga su kafiran nan ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idza ina yayin da muka zo min kulli ummatin wato daga cikin kowace al'umma muka zo mata bi shahidin da wanda zai mata shaida wato shine annabin ta kenan ina bika muka kira ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka zo da kai ala haula'i shahida bisa waɗannan ka zama masu musu shaida to ya wannan rana take ya kuma zaka ga wannan rana sai Allah ya sake cewa yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaqu ar-rasula law tusawwa bihim al-ard bihim al-ard wa la yaqtumuna Allah haditha
yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasula لو تسوى بهم الأرض ويقول الكا ولا يكتمون الله حديثا Allah madaukakin sarki yace idan ranar kiyama ta zo ga al'ummai ga masu musu shaida Allah yace yawma izin a wannan yinin yawaddu alladhina kafaru wato kafirai za su dinga da sun sani suna nadama suna regret bisa wato zuwansu duniya ba su yi aikin da zai amfane su a can ba kuma gashi can ba irin duniya ba a yanda aka je a haka ake dawwama idan mutum ya je da musulunci ya dawwama cikin rahama idan mutum ya je da kafirci ya dawwama cikin azaba to shine Allah yake faɗa anan yawma idhin yawaddu alladhina kafaru ranan Allah yace kafirai fa za su yi buri wa asawur rasula bayan sun kafirce da Allah kuma suka dinga wato saba wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za su yi fata su yi buri law tusawwabihimul ard ina ma da za a maida su rereyin ƙasa kaman yanda za a yi wa dabbobi domin dabbobi guda shida ne bakwai kawai su ne suke cikin aljanna amma duk wata dabba za ta koma ƙasa ne ba aljanna za ta shiga ba wato daga ciki akwai ragon nan da aka fanshi annabi Ismail alaihi salam daga cikin su akwai karan nan na ashabul kahfi daga cikin su akwai naqatu salih wato taguwar annabi salih ita ma tana daga cikin wanda za ba za a shafe halittanta ta koma ƙasa ba daga cikinsu akwai wato wata dabba da in kiyama ta zo gab da gab ma'ana shine bayyanan annabi isa ya zo gab a wajen waɗansu malaman tafsirin suka ce wannan dabba za ta bayyana inda Allah ke faɗinta wa iza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun to wannan dabba ita ma ba za ta zama rairayin ƙasa ba ita ma tana cikin wato aljanna na biyar sai buraka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hau ya je ya yi isra'i ma'ana ya je baitu maqdis to ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ware wa'annan dabbobi guda bakwai cewa su za su zauna a inda suke amma duk wata dabba da ka sani to za ta koma rairayin ƙasa to a lokacin da kafirai suka ga azaba suka ga dabba tana rikidewa tun daga sama tana mutsikewa tana koma rairayin ƙasa to shine Allah yake faɗi anan yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardu din kenan wato ma'ana a shafe su su ma su koma ƙasa lokacin da suka ga dabbobin suna sauka ƙasa suna komawa ƙasa to in suka ga azaba kuma ciki za a sa su sai sai ina ma ina ma su ne za su koma su zama ƙasa din nan to shine yake faɗa a cikin suratul nabai din nan ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا shine anan din kuma Allah yake faɗi law tusawwa bihimul ardu a anan din amma a cikin suratu annabi kaji abin da yace wa qala al kafiru ya laitani mitu ya laitani kuntu turaba kuntu turaba shine lokacin da kafiran suka ga kenan dabbobi suna komawa rairayin ƙasa, Allah ce wala yaktumuna Allah hadisa, ba wanda ya sai ɓoye wa Allah wani zance, ya faɗi kalmar kafirci bai yarda da Allah ba, a je lahira ya ɓoye wannan kalma ba za ta ɓoyu ba, to kuma mai Allah ya ce.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا آدري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء آهد منكم من الغائد أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا سعيدا طيبا فامسوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wala yaktumuna Allah haditha, يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا الله أن أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم Uh, inna allaha kana afuwan gafura Allah madaukakin sarki bayan ya ce uh, wato idan kiyama ta tashi ba wanda isa koyewa Allah zance wato duk abin da mutum ya faɗa to a ranar ubangiji tabaraka ta'ala zai ba da damar maganar da kanta wato ta maimaita kanta da kanta in ma wanda ya faɗi maganan ba zai faɗa ba Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya kwanda kuka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce la taqrabu salata wato kada ku yi sallah ko kusa da sallan ma kada ku zo wa antum sukara a wannan halin kuna cikin mayi lokacin da wannan aya ta sauka ba a haramta shan giya ba kusan ƙarshe ƙarshe shine aka haramta shan giya ta dalilin wani ya sha ya ce يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم دلا لا دن نن يتري يكون قل يا أيها الكافرون لا أعبد سيتي أعبد سيتي تري ma'ana yana cewa ku kafirai ina bautawa kuma kan da kuke bautawa saboda a lokacin yana cikin halin maye din domin ayoyi sun sauka kaman guda hudu ne akan maganan giya na farko yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas ita ce ta fara sauka akan mas'alan abin da ya shafi shan giya sai na biyu da ta sauka ita ce wannan ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara sai na uku na cikin suratul nahl din nan tattakiduna minhu rizqan hasana to sai na cikin suratul maida Allah ke cewa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu to nan ita ce ta ƙarshe kuma ita ta haramta shan giya har duniya ta ƙare daga bisani cewa duk wanda ya sha to ba zai sha mata lahira ba ga kuma tana daga cikin ummul kaba'ir wato uwar laifuffuka haka hadisi yace to shine anan gurin Allah ta'ala yake gaya mana cewa wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wato kuna halin maye har sai kun watsake kun san menene kuke faɗa gudun kada a samu taharifi da tabdili da tagyiri na ma'anonin alqur'ani sau dan an zo sallah kaga ya zama a irin haka to lallai zai zama wato an samu kamar yadda aka samu na suratul kafirun din to shine Allah yake faɗi a nan cewa illa abiri sabilin wato sai dai wanda yazo ƙetara hanya ma'ana matafiya kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace hatta tasilu wala junuban kar ku je kusa da sallah kuna maye wala junuban kar ku je kusa da sallah da janaba a jikinku Allah yace illa abiri wato sabil wato sai in kuna matafiya ma'ana mutum yana tafiya a hanya bacci ya ɗan kama shi, to sai mafarki janaba ya kama shi, to shi ne ana Allah yake nufi illa abiri sabil, wato sai dai wanda yake matafiyi, amma in ba haka ba, to hatta ta tasilu, ku wanda da janaba a jikinku kar ku je ku ce za ku yi sallah har sai kun yi wanka, wankan na tsarki ba na soso da sabulu ba, in ji Allah maɗaukakin sarki. To can da aka ce, illa abiri sabil wato sai dai waɗanda suke matafiya sabilan matafiya to su hakan za su yi sallah kenan tunda ba a samu ruwa ba sai aka ce a a wato su yi taimama shari'a ta ce su yi taimama to menene bambanci taimama na sallah da taimama kuma na ɗauke hadasi kamar janaba a aiwace dai abu ɗaya ne fuska da hannu ne kawai gaba ɗaya aniya ne ake bambantawa wannan nayi niyan yin sallah wannan nayi niyan gusar da dattin da yake jikina datti mai girma wato shine janaba kenan shine kawai amma taba ƙasa a shafi fuska taba ƙasa a shafi hannu shi ake a sallah shi ake a gusar da janaba din to shine Allah yake faɗi a annan subhanahu wataala hatta tasilu in akwai ruwa Allah ya ce sai kun yi wanka idan babu janaba ya taba mutum kuma shikenan ga lokacin sallah sai yayi taimama Allah ce in kuntum marda idan kun kasance kuma ba ku da lafiya misali ga ruwan amma ruwan sanyi ne ba risho ba kurfo ba hita ba abin da za a dumama ruwan dai kai kuma kana fama da lalura na matsananciyar mura